بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna goma sha shida ga watan shawwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga maka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da shida ga watan shida ga watan biyar shekara ta 2023 miladiya wannan shine darasinmu na 26 a cikin wannan littafi na sharhu mukathiratul dhunub littafin malamin shekul islam ibn taimiya wanda malama shekhatu bintu muhammad alqasim ta yi masa sharhi allah maɗaukakin sarki ya saka mata da alkhairi allah ta'ala ya saka wa malam ibn taimiya da alkhairi a idan ban manta ba satin da ya wuce mun karanta abu na bakwai daga cikin wasu daga cikin mukaffiratu dhunub wanda malam ibnu taymiya ya kawo wanda malama take mana sharhin sa shine fitnatul qabri wa rawatul fattani wa dhaghda daga cikin abin da ke zama kafara ga zunuban bawa akwai fitinan kabari shine tambayan kabari kenan da kuma firgici da razani da mutum zai shiga a yayin da masu tambaya suka zo yi masa tambaya da kuma matsan da kabari zai yi wanda mun ji bayani akan menene ake nufi da matsan kabari kamar yadda muka karanta cewa matsa da kabari zai yi ga mumini rahama ce kamar runguma ce da uwa ke yi maɗanta ta matse shi ta rike shi a jikinta to wannan sai sa matsar da kabari zai yi wa mumini sai zama kamar rahama ce a gare shi amma kafiri fa wannan matsar sai ta zai masa asara da kuma ƙarin azaba Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu to kamar yadda muka yi bayani wayannan abubuwan da suke jawo Allah ya yafe mutum zunubansa akwai wanda tun kafin ya mutu tun yana bayan ƙasa ya gamu da wasu abubuwan da suka jawo Allah ya masa akuwa akwai wanda kuma sai ya shiga kabari tukunna shine abin da muka karanta a satin da ya wuce sai ya shiga cikin kabari tukunna sai gamu da fitina da wahala a cikin kabari wanda zai zama kafara ga zunubansa in an tashi kiyama kuma ya wuce aljanna to akwai wanda kuma a cikin kabarin zai sha azaba kuma har ya fito filin alkiyama wannan zunuban suna kansa Allah bai yafe masa ba to har yanzu shi ma kuma cikin rahamar Allah akwai abin da zai jawo Allah ya yafe masa zunubinsa shine abu na takwas kenan shine shafa'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa ghairihi fi ahli dhunubi yawm al-qiyama shine ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wasu da za su ceci ma'abuta zunubi ran tashin alkiyama har yanzu dai an tashi kiyama amma hanyar gafaran Allah bai toshe ta ba akwai hanyar da mutum zai samu gafaran Allah shine ta hanyar samun ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma wato ainihin wasu daga cikin salihan bayi annabawa za su yi ceto mala'iku za su yi ceto mahaddata alkur'ani za su yi ceto shahidai za su yi ceto mutanen kirki za su yi ceto rabbul izzati wal jabarut Allah da kansa shi ma zai yi ceto malam ya ce ashafa'atu ratbatun azimatun yanalu ha a'lal khalqi maqaman malam ya ce ceto wani matsayi ne mai girma wanda waɗanda suka fi kowa matsayi a cikin halittun Allah su za su dace da wannan matsayin suwaye za su yi ceto su ne waɗanda suka fi kowa matsayi a cikin halittun Allah wanda suka fi kowa matsayi a wajen Allah wahum su ne almala'ikatu wal'ambiya'u wasalihun mala'iku da annabawa da salihan bayi waɗannan su ne mafiya daraja mafiya matsayi a wajen Allah a cikin halittunsa bayan da za a yi ka zama mala'ika babu yadda za a yi ka zama annabi sai dai ka yi ƙoƙari ka zama cikin salihan bayi ka zama mutumin kirki wa a'lahu mafi falala a cikinsu mafi ɗaukaka mafi daraja a cikinsu a wajen Allah shine nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam shine annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fa innahu sallallahu alaihi wa sallama yashfa'u li ashabil kaba'iri min al muwahhidin domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi ceto ma hatta masu manya-manyan laifuffuka amma da sharadi in mutum ya je gaba ga Allah da tauhidi a zuciyarsa in mutum ya isa gaban Allah akwai shirka tare da shi ya hada Allah da wani wajen bauta mala'ika ne annabi ne salihin bawa ne ko aljanu ne ko ya bauta ma bokaye ko ya bauta ma rana ko ya bauta ma gumaka ko ya bauta ma duwatsu ko ya bauta ma wani abin bauta wanda ba Allah ba to ya sani cewa bayi daga cikin waɗanda za su dace da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko da kuwa ya bauta ma shi annabi Muhammadin ne sallallahu alaihi wasallama ko da ya bauta ma annabi Muhammadu ne to ya sani ba zai dace da ceton annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka wanda zai dace da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda ya tafi gaba ga Allah da tauhidi lima warada anhu sallallahu alaihi wasallam saboda abin da ya tabbata a cikin hadisi wanda Imam bukhari ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da yace li kulli nabiyyin da'watun qad da'a biha kowane annabi a cikin annabawan Allah Allah ya ba shi wata addu'a guda ɗaya da zai ma al'ummansa kuma kowane annabi ya riga ya yi addu'ansa a duniya duk annabin da Allah ya aiko Allah yakan ba shi dama a ce akwai wata addu'a garanti guda ɗaya wanda in ka yi ma al'ummarka Allah ya amsa to kowane annabi kadda aliha ya riga ya yi nashi fastujiba kuma an riga an amsa masa wasu annabawan ma addu'an da suka yi shine a halakar da al'ummarsu saboda yadda suka matsu yadda suka yunkura yadda wato al'ummomin suke tunzura su kaga irin annabi nuhu kazzabat qablahum qaumu nuhi fakazzabu abdana wa qalu majnunun wazdujir fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir Allah ya ce kafin mutanenka mutanen annabi nuhu sun karyata suka karyata bawanmu suka ce mahaukaci ne suka yi yunkuri suka tsawatar suka yunkura cewa za su kashe shi annabi nuhu sai addu'a anni maghlubun yace Allah an ci galaba a kaina sun fi karfi na da haka fantasir Allah kawo min agaji Allah kawo min dauki to wani irin dauki wani irin agaji ya roka shine Allah ya bayani a suratu nuhin wa qala nuhu rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dayyara annabi nuhu yace ya ubangiji daga yau karka bar wani mai kai komo wani mai ginin gida wani mazauni cikin kafirai guda ɗaya wanda ya saura wanda yake da gida a duniya karka bar shi ya sake kwana a duniya a kashe shi kar a bar wani kafiri ya sake numfashi a duniya duk wani kafiri a kashe shi Allah ya ce a sotul kamar fi fatahna abuwa sama'i بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر تكاغا كون النبي يا الدعاء الله كما يا أمسى مسا الدعاء أما سيما الله صلى الله عليه وسلم يتي فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة من ذا الله يتي أما نيتا وأدعاء sai na ce bari in barta a matsayin ceto ga al'ummata don tashin alkiyama addu'ar tawa ya ce na barta sai mun je gaba ga Allah a ranar tashin alkiyama a nan ne al'ummata za su ci moriyanta shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace nahnul akhirun al-awwalun yawm al-qiyama mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama mu ne al'ummar ƙarshe mu ne ƙarshe da muka zo amma a ran tashin kiyama mu za a fara gabatarwa mu ne gaba-gaba duk wata al'umma za ta shiga aljanna ne bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jagorance mu mu al'ummarsa mun fara shiga aljanna to daga nan kuma sai sauran al'ummomi su shigo balma hasali na daga cikin ceton annabi sallallahu alaihi wasallama shine amma fara hisabi ran tashi kiyama an tashi kiyama to a fara hisabi kowa ya san matsayinsa dan wuta ya kama hanyar wuta dan aljanna ya kama hanyar aljanna babu wanda yake da alfarma ko darajar da zai roki Allah a fara hisabi a kaffilin kiyama cikin annabawa da mala'iku da manzanni in ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne yake da wannan alfarma kowa iya abin da yake iya faɗi cikin annabawa shine rabbi sallim rabbi sallim rabbi sallim Allah a sassauta Allah a sassauta Allah a sassauta shi ne kadai yake da alfarman da in an zo wajensa an ce ceto zai ce ana laha ana laha dama ni na dace da ita ni na dace da ita shi ke da alfarman ya je ya yi sujjada gaban Allah Allah ya masa wahayi na kalmomin da zai yabi Allah da shi a wannan lokacin ya yabi Allah ya yi jinjina ma Allah Allah zai ce masa ya Muhammad irfa ra'sak sal tu'ta washfa tushaffa Allah zai ce masa ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga kanka tambayi ko me kake so za a baka nema ceton kowaye za a baka cetonsa yana dago kansa ba zai ce komai ba sai ce ya rabbi ummati ummati ummati Allah al'umata al'umata al'umata a daidai wannan lokacin sauran annabawa kuma dukansu abinda suke cewa shine nafsi nafsi nafsi nafsi shine ta kaina nake yi ta kaina nake yi amma annabi sallallahu alaihi wasallama saboda alfarmansa da darajarsa da matsayinsa a wajen Allah kaga shine mai cewa ummati ummati saboda haka duk wanda gansha aljanna to alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ci alfarman da ya ci na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine a fara ceton a kai mutane aljanna a bude aljanna ba wanda ya isa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine wanda zai kwankwasa kofan aljanna mai gadi ya ce waye ya ce Muhammadu ne sai ce bika umirtu Allah aftaha li ahadin qablak kai ne dama aka ce mun in ba kai ba to kar in bude ma kowa dama umarnin da aka wanke ne in ba kai ba to kar na bude ma kowa sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka shi yace to nawa addu'ar na balta dan ta zama ceto ga al'umma ta ran tashin alkiyama Allah ka samu cikin masu cin moriyanta qala ibn hajar ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rahama yake cewa ja'ala da'awatahu lil muznibina min ummatihi likaunihim ahwaja ilaiha min at-ta'i'in ibn hajar yake cewa a cikin fatuhul bari yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya cetonsa ya bar addu'ansa ta zama ceto ga masu zunubi a cikin al'umarsa saboda mi sun fi bukatan ceto sama da masu da'a masu biyayya ma Allah kan dama sun yi biyayyarsu ma Allah alhamdulillah sun dace da an bushi kaho an fara hisabi an zo ana awu sun fada cikin ko illa hisaba lahum wala azab waɗanda ba su da hisabi ba azaba a kansu ko kuma sun fada cikin fa'ammaman sakulat mawazinu wanda wato sikelin kyawawan ayyukansu suka yi nauyi kaga su kai tsaye aljanna za su wuce to wake bukatun ceto shine wanda ya kara zunubai wanda ya zo da zunubai masu nauyi ya ɗebo kaya ta wannan shi yake bukatan ceto shi yake bukatar a nema mana alfarma ƙala ibn taimiya ibn taimiyyat al-harrani Allah ya masa rahama yake cewa yake faɗi a cikin fil aqidatul wasitiyya yake faɗi a littafin sa al-aqidatul wasitiyya yace fa nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yashfa'u fi man istahaqqa an-nar min usatil muwahhidin alla yadkhulaha annabi sallallahu alaihi wa sallama zai yi ceto zai ceci waɗanda suka cancanci su shiga wuta cikin masu saɓon Allah a cikin masu tauhidi zai cece su ya zama ba su shiga wuta ba akwai tauhidi ka sai dai ya tada tsiya da yawa ga zina ga luwaɗi ga shan giya ga kaza ga kaza ga kaza ya tara to annabi sallallahu alaihi wasallama Allah zai iya bashi daman ya cece shi sai zama bai shiga wutan ba amma wannan zalika fadlullahi yutihi ban yasha falalar Allah ce kike ba da ita ga wanda ya ga dama ba wai kowa bane a cikin al'ummar annabi zai samu wannan ceton falalar Allah ce ke ba da ita ga wanda ya ga dama saboda kar wani ya ce to ai shikenan tunda annabi zai yi ceto wasu sun cancanta shiga wuta ba za su shiga ba to shi bari ya ci gaba da sheke ayansa kaga ya samu matsala domin wannan ana maganin wanda zai samu ceton annabi tofa ya wahala tun ya wahala shekaru 500 dubu a kabari yana shan wahala har yanzu Allah bai yafe masa ba yanzu kuma gashi ya zo to wannan shine ake fafutukan yaya za a yi a sama masa ceton da ba zai shiga wuta ba wa shafa'atuhu sallallahu alaihi wasallama fi man dakhala an-nara min usatil muwahhidin an yakhruja minha to akwai wanda kuma sai bayan ya shiga wutar to sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya cece shi sai a fito da shi daga wuta wa hadhihi shafa'atu lahu wannan ceton annabi sallallahu alaihi wasallama yana da wannan alfarman walisairin nabiyina hakanan kuma sauran annabawa wasiddiqina hakanin siddiqai waɗanda suka tsayu suka bi Allah da gasken gaske wa ghairihim da makamantansu wa ilaika bastu hadhihi almas'ala ga yanda mas'alan take a fili annabiyuna yashfa'una fi usati aqwamihim annabiyuna yashfa'una fi usati aqwamihim annabawa za su yi ceto za su ceci waɗanda suke masu saɓan Allah a cikin al'ummominsu a cikin mutanensu wasiddiƙuna hakanan kuma siddiƙai ya shafa'una fi usati a ƙaribihim wa ghairihim minal mu'minin za su ceci masu saɓan Allah masu zunubai cikin ‘yan uwansu mafusantansu da kuma wasunsu cikin muminai wa kazalika takunu li ghairihim min as-salihin hakanan kuma wannan ceton wannan alfarman za ta kasance ga wasunsu cikin salihan bayi hatta yashfa'ar rajulu fi ahlihi har sai ya zama mutum za a bashi dama mutumin kirki a ce yayi ceto a cikin iyalansa ba mamaki a cikin matansa akwai wanda ta cancanci ta shiga wuta ai a bashi dama ya cece ta akwai wanda cikin 'ya'yansa ko ƙannansa ko yayyinsa ko 'yan uwansa sun cancanci su shiga wuta sai a ce ya cece su wa fi jiranihi hakanan ma cikin makwabtansa wa fi ma ashbaha zalika hakanan kuma wato da kuma abin da yake da alaka yayi kama da haka to abin da ya kamata mu sani shine ceto ran tashin kiyama yana da sharuɗa guda biyu na farko shine ba yanda za a yi kawai da an ta da an bushi kaho kawai mutum ya je ya fara ceto ba zai yiwu ba na farko ma tukunna shi shi din waye ne tukun ya ma kai ya yi ceton ko bai kai ba na farko kenan an zaɓe shi ya yi ceton saboda haka abu na farko shine sai Allah ya nuna shi wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda la yashfa'una illa liman irtaba sannan na biyu shine wanda za a ceton shi ma nuna shi za a yi ba kawai in mutum ya tsallake na farko an ce je kai ceto kawai fi kawai sai je kwaso ba kaga ai mutum ya shiga aljanna ya ji daɗin aljanna aka ce je ya ceto lissafinsa zai iya gaya masa fir'auna ma ya kamata ya shiga aljanna sai ceto har da fir'auna saboda inda ya ji daɗin aljanna to amma Allah sai ce to je ka ceto da wane da wane cikin makwabtanka akwai wane yana wuta ceto shi cikin yan uwanka akwai wane yana wuta ka ceto shi cikin kaza da kaza ka ceto shi kaza da kaza ka ceto shi har a wayi gari mutum yana jin cewa a cikin danginsa musulmai babu wani mutum ɗaya da ya rage a wuta a cikin makwabtansa musulmai muminai muwahidai babu wani mutum ɗaya da ya rage a cikin wuta kowa ya fito yanzu duk gashi an taru a gidan aljanna Allah ka sanya mu cikin salihan bayinka masu ceto ba wanda za a ceto su daga wuta ba Allah ka sanya mu cikin wanda za mu shiga aljanna kai tsaye ba tare da mun shiga wutan jahannama ba qala sallallahu alaihi wa sallama wasifan halil mu'minina ba'da ijtiyazihim as-sirat annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake fadi yana siffanta halin mu'minai yaya muminai za su kasance bayan wato ainihin sun tsallake siraɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta idha khalasa almu'minuna minan nar har sai lokacin da muminai suka wato ainihin suka tabbatar cewa sun tsallake wuta sun tsira daga wuta sun tsallake siraɗi kenan domin duk wanda ya tsallake siraɗi to ya tsira daga wuta ya riga ya tsallake wuta kenan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya Allah ya ce ba wani a cikin ku face sai ya bi ta kan siraɗi sai ya bi ta kan wutan jahannama saboda gada ce a saman a saman wuta kasanta wutar jahannama saman kuma shine siraɗi kowa zai tsallake Allah ya ce waɗanda suka kiyaye dokokin Allah suka ji tsoron Allah to sai mu tsallakar da su su ko wato azzalumai to sai mu bar su a gugurfane a cikin wutan jahannama Allah kai mana tsari Allah ka kare mu daga wuta to idan mu'mine suka tsira daga wuta fa wallazi nafsi biyadihi annabi ya ce na rantse da wadda raina ke hannunsa shine Allah ma minkum min ahadin bi ashadda munashadatan lillah في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار النبي صلى الله عليه وسلم يتي نارن سيد الله نارن سيد ودرينا كي هننسا باب وني أتكنكو wanda ya kai makura wanda zai kai makura shine mutum bi ashadda munashada munashada shine mutum ya kai makura wajen neman abu neman ceto shi yasa da aka ji an ce unshidukallah ina ha ina gama ka da Allah ma'ana ina roƙon alfarma a wajenka don Allah to ba wanda ya kai makura wajen yin magiya duk yadda kake ganin mutum yayi magiya don Allah ka mun kaza ka mun kaza ka mun kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to bai kai magiyan da muminai za su yi ma Allah ba domin a ceto ƴan uwansu da ke wuta mutum in ya ga ya tsallake siradi yanzu ya haye to abu na gaba kuma shine zai fara zagayawa cin wanda suka tsallake siradi ina wani ina wani ina wani ina wance ina wance ina wance yanzu ya iya fahimtar cewa wane fa yana wuta wane fa ya shiga wuta to yanzu abin da za a haɗu shine muminai za su haɗu a tafi gaba ga Allah ana magiya ma ubangiji ya ubangiji cikin makwabtana akwai wane mumini ne musulmi ne tare da shi muke sallah sai dai ya yi wasu laifuffuka yana wuta ya yi magiya Allah a taimaka a fito da shi Allah ina roƙonka a taimaka a fito da shi ya ƙuluna muminai za su dinga cewa rabbana ya ubangijinmu kanu ya sumuna ma'ana ya ubangiji sun kasance fa tare muke azumi da su tare muke ramadan da su wa yusallun tare muke sallah da su kaga duk wanda bai zuwa sallah bai zuwa sallan jami'i kaga yayi asaran wannan falala yanzu ga mu'mine ne suna neman magiya suna magiya a gaban Allah suna neman ceto da alfarma ma ɗan uwansu mu'minai me ya dalili Allah tare muke azumi da su Allah tare muke sallan jami'i da su wa yahujjun Allah suna aikin hajji fa yuqalu lahum Allah sai ya ce da su akhriju man araftu duk wanda kuka sani cewa tare ake kuke azumi da shi tare kuke sallah da shi kuma yana aikin hajji in yana da dama to ku je ku fito da shi daga wuta kun tabbatar yana zuwa sallah kuma yana azumi kuma yana da daman aikin hajji kuma ya je in bai da daman aikin hajji shikenan liman istata ilaihi sabila kun san cewa bayi wasa da sallah bayi wasa da ibada to ku je ku fito da shi daga wuta Allah kuma dama ya fi su sanin waye cancanta a fito da shi fatuharramu suwaruhum alan nar annabi ya ce to sai Allah ya haramta ma wuta cin fatan jikinsu in sun shiga wuta don su ciro waɗancan to wuta ba za ta kona su ba fayukhrijuna khalqan kasiran sai su fito da halittu masu yawa mutane masu yawa a akhadhatin naru ila nisfi saqaihi wani wuta ta mamaye hatta iso rabin kaurinsa wani an sa shi a wuta tun daga digadigansa har zuwa rabin kaurinsa wuta ne wa ila rukubataihi wani kuma har zuwa gwiwansa wutan ta cinye sai a fito da su yanzu sun sama ceton ‘yan uwansu mumine. ƙalal hassan hassan albasari yake cewa istakfiru minal asdiƙa'il mu'minin ku yi iya bakin ƙoƙarinku ya zama cewa kuna da abokai muminai abokanku mutanen kirki muminai masu ibada fa inna lahum shafa'atan yawmal qiyama saboda za su yi ceto ranar tashin alkiyama duk yadda ga salihin bawa mutum mumini mutumin kirki to yi sauri ya zama abokinka saboda ba mamaki in kai baka zama cikin mai ceto ba shi ya zama cikin masu ceto babu mamaki kai ma kuma sai ka dage ka ga yaya za a yi ka zama cikin waɗanda za su ceto wasu daga wuta ba cikin waɗanda za a ceto su daga wuta ba wa ƙala aliyu radiyallahu an sayyidina ali allah ya ƙara masa yadda yake cewa alaikum bil ikhwan ku yi kokari ya zama kuna da yan uwa mutanen kirki fa innahum fa innahum uddatun fid dunya wa fil akhirah domin yawan yan uwa mutanen kirki yana da amfani wato tanadi ne uddatun fid dunya wa fil akhirah tanadi ne kuke yi ma kanku a duniya da lahira alam tasma'u qawla ahli nar shin ba ku ji abinda Allah yake hakaitowa ba game da 'yan wuta suna cewa fa malana min shafi'in wala sadiqin hamim suna cewa o yau kan mu kan bamu da masu cetonmu bamu da wani aboki wasu abokai masoya makusanta waɗanda za su cece mu saboda me abokansu su ne abokan shirkansu su ne abokan bid'ansu su ne abokan tsiyansu to abokin na wuta abokin na wuta wa zai ceci wani a cikinsu ba mai ceton wani a cikinsu shi sa idan yan wuta suka shiga wuta ma sai su ce wa manyansu ai ku ne kuka jawo mu kuka ziga mu kuka dinga ba mu umarni muna saba ma Allah ku aike mu wajen boka can ku aike mu wajen boka can ku aike mu can don ofis ɗinku ya ci gaba yau ga mu auta fa hal antum mughnuna anna nasiban minan na za ku iya tsinana mana wani abu daga wuta za ku iya rage mana wani abu fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay za ku iya tare mana wata azab wani wani bangare na azabar Allah qalu law hadana Allahu la hadainakum sai su ce ai tun a duniya inda Allah ya shirye da mu ya nuna mana hanya mu ma ai da mun shirye da ku da mun nuna muku hanya da haka yanzu da mu da ku sawa'un alaina duk ɗaya ne a wajen mu a ina in mun ga dama mu yi raki mu yi ihu mu ɗaura hannu aka amsa barna in mun ga dama mu yi shiru mu yi haƙuri malalamin mahis ba mu da wata mafaka ba mu da wata dabara ba mu da wani abin da za mu iya da mu da ku duka ba abin da za mu iya yanzu yanzu abin da ke tsakaninsu shi ne tsine ma juna haka allah ta'ala yake cewa ƙala dukulu fi umamin qad khalat min qablikum min aljinni wal insi fi allah zai ce musu ku shiga cikin wuta ga wasu al'ummomin da suka zo duniya kafin ku suka shuɗe su ma ga sunan a cikin wuta cikin mutane da aljanu kullama dakhalat ummatu la'anat ukhtaha duk sanda wasu tawaga suka shigo wuta wata tawaga ta shigo to sai su tsine ma ƴan uwansu idan aka ce wannan ga tawagan mazinata nan sun shigo da sun shigo sun ga tawagan mashaya sai su tsine musu duk sanda wannan ta shigo sai su tsine ma 'yan uwansu hatta idan dara kofi ha jami'an Allah ya ce har sai sun haɗu a wuta gaba ɗaya an kisfe su a wuta dukansu yanzu ga su a wuta qalat ukhrahum liulahu sai na ƙarshen sai su ce mana farkon su ƙananu sai su ce wa manyan rabbana haula'i adalluna sai su ce ya Allah ga waɗanda suka batar da mu nan fa'atihim azaban dhifan minan nar Allah kai ba su azaba ninkin baninki na wuta Allah sai ce li kullin dhifun walakin la ta'lamun ai dukan ku ninka muku azaba za a yi ba ku sani bane kawai duk azaba za ku sha saboda haka manyan su sune jagororin su a saban Allah haka yanzu idan an je ne walau tara iz idil mujri walau tara idil zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl Allah ya ce inda zaka ga sanda azzalumai suke tsaye gaba ga ubangijinsu sashe na mayar masashe da magana ya ƙulun ladina stud'ifu lilladina stakbaru ƙananu za su ce wa manyansu za su ce maɓogoginsu za su ce laula antum la kunna mu'minin ai ba dunku ba ba din nayi aiki a ofis ɗinka ba ba din nayi aiki a ƙarƙashinka ba ba din na zama masinjan ka dan aikanka ba la kunna mu'minin nima da yanzu mu'minin da yanzu mu'mine ne mu da yanzu mu muna aljanna ai ku ka jawo mana qala alladhina istakbaru lilladhina stud'ifu sai waɗanda suka yi girman kai manyan sai su ce makananin ha a na hannu sadadinaku anil huda ba da irja'aku yanzu abin da kuke so ku ce shi ne mu ne muka katange ku muka hana ku ku gane gaskiya bayan gaskiya ta zo muku ba an yi wa'azi ba in mu mun aike ku wajen boka malamai ba su yi tafsiri cewa zuwa wajen boka haramun ba ne in ni na aike ka kaje ka ɗauko min karuwa malamai ba su yi wa'azi ba cewa kawalci haramun ba me yasa ka yi me yasa ka yi jawo ka na yi tilasta ka na yi cewa na yi dole ka zauna ofis dina a na hannu sadinnakum anil huda ba da irjagu balkuntun mujirimin dama can kuma mujirimai ne za mu ne tattar da muje mu shi kenan saboda haka yanzu ga shi nan dukan sun haɗu to shi yasa mutum ko aboki ne Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin in zaka yi aboki to ka zama kana abota ne da mutanen kirki kana abota da mutanen kirki domin duk wanda ya abota da mutumin banza to ranar tashin alkiyama Allah ya ce wa yawma ya'abdu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila Allah ya ce ran da azzalimi zai sa hannayensa duka a baki ya ciza ya ciza mutum a duniya in yayin dama ya da na sani sai sa ya tsade ya ciza a lahira sai tusa yatsun guda goma duka hannuwa guda biyu sai ce ya laitan ya kai tuna ya nadama ta ittakhaztu ma'ar rasuli sabila ina ma a ce na bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce ya wailata laitani ya kai tuna ya nadama ta lam attakhid fulanan khalila ina ma da ban riki wani a matsayin masoyi ba ina ma da wani ba shine abokina ba laqad adallani ani dhikri ba'da irja'ani gashi ya batar da ni game da ambaton Allah ya batar da ni game da dokokin Allah bayan ko dokoki wa'azi ayoyin Allah sun zo min amma ya batar da ni ya shagaltar da ni yasa na bi wani abu na daban dama ba shine abokina ba a duniya to kaga yanzu dai gashi an zo kiyama abota da mutanen kirki yayi rana ya duba bai ga abokinsa ba ya ce ya Allah wani fa tare muke sallah a masallaci ban kan shi ba yana wuta Allah a taimake ni a fito da shi Allah ne ya ce je ka fito da shi je ka fito da shi wa qala al-hasan hasan al-basri yake cewa majtama'a mala'un ala dhikrillah babu wasu mutane da za su taba haduwa don ambaton Allah fihim abdun min ahli al-janna a ce a cikin su akwai wani bawa cikin 'yan aljanna illa shafa'ahu Allahu fihim sai Allah ya bashi cetonsu duk mutanen da za su haɗu yanzu misali muna fatan a ce dukkanmu nan 'yan aljanna ne insha Allah to idan aka ce ɗan aljanna ma misali mutum ɗaya ne a cikinmu nan da muke tare a nan muke zaune a nan yadda muka haɗu don ambaton Allah to wannan mutum ɗayan da ya zama ɗan aljanna to da izinin Allah tare da shi za mu tafi aljanna da izinin Allah bayan ma muna fatan a ce dukkaninmu ɗan aljanna ne awwalu daf'a bugun farko na shiga aljanna muna cikin Allah yadda insha Allah awwal zumura tawagan farko da za ta tafi aljanna insha Allah muna cikin wannan tawagan in Allah yadda muna kyautata mu Allah zato da falalansa da rahamansa da karamcinsa da kyautansa da baiwansa Allah ba zai tozalta mu ba insha Allah tare da cewa ayyukanmu da ibadarmu ba su kai a ba mu aljanna ba amma dai mun san cewa in ma zunubanmu suna da yawa to rahamar Allah ta fi zunubanmu faɗi insha Allah saboda haka muna cikin rahamar Allah in Allah yadda da haka wa inna ahlal iman masu imani la yashfa'u ba'dhum fi ba'd sashi zai ceci sashi wa inda wa hum inda Allah shafi'una mushaffa'un masu imani a wajen Allah to za su zama ko mutum ya zama mai ceto ko kuma wanda za a ceta inda mutum na da imani ga imani ga aiki na gari ya samu ya shiga aljanna to shi zai yi ceto ga imani kuma amma ga zunubai ya cancance shiga wuta to ko a cece shi kafin ya shiga ko kuma bayan ya shiga a cece shi kaga da duk da haka dai ai ya gamu da falalan Allah ya gamu da rahamar Allah wa qala al-imam shafi rahimahullah hadhain hadhan al-baytan min ash-shi'ri tawadu'an imamu shafi Allah ya masa rahama ya yi wasu baitoci guda biyu saboda tawadu ya ce uhibbu salihina wa lastu minhu la'alli an anala bihim shafa'atan ya ce ka ka ganin nan ina son mutanen kirki amma ga shi ba na cikinsu imamu shafi ba saboda tawalu ya ce ka ina son mutanen kirki amma ga shi ba na cikinsu ni ba mutumin kirki ba ne amma me yasa nake son su ya ce la'alli an anala bihim shafa'atan babu mamaki ya zama in samu in samu kaina in fada cikin waɗanda za su ci albarkacin ceton su ran tashin kiyama shi sa nake son mutanen kirki amma ba ni cikin mutanen kirki wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi yace ina wato ainihin tsoro ina kyamar duk wanda ya zama saban Allah shine kasuwancinsa kayan hajjinsa kenan saban Allah inda yake burgewa kenan shi ya saba ma Allah yace to bana son sa walau kunna sawa'an fil bida'a koda kuwa a ce kayan hajar mu iri ɗaya ne koda kayan hajar mu ɗaya ne kayan sayarwar mu iri ɗaya ne muna kasuwanci ina sai da kaza shi ma irin sai yake sayarwa amma kuma fa yana hadawa shi da sabon Allah to kasuwancinsa ya ce wannan mutumin ni ba na son sa saboda a kasuwancinsa akwai haɗi don saɓon Allah ko da kuwa tare muke waje ɗaya ƙungiyarmu ɗaya tawagarmu ɗaya anguwarmu ɗaya amma shi kasuwancinsa shi ne saɓon Allah to ba na son shi ba na son shi to da imamu shafi'i ya yi wannan maganan faradda alaihi al'imamu ahmad rahimahullah sai ɗalibinsa imamu ahmad ibn hanbal sai ya maida masa martani kaga wa'annan malaman da muke ganin su malaman wa'annan mazhabobi guda hudu sashinsu ɗaliban sashi ne kaga imamu malik ɗalibin imamu abu hanifa ne imamu shafi'i ɗalibin imamu malik ne shi ko imamu ahmad ɗalibin imamu wato ainihin imamu shafi'i ne kaga mazhabobi guda hudu to shi imamu shafi'i shine malami imamu ahmad ibn hanbal shi kuma shine ɗalibin imamu shafi'i daga to sai ya maida masa martani ba don suka ba sai don ya bayyana cewa abinda imamu shafi'i malamin sai faɗa nan ba tawadu'u ne kawai sai ce tuhibbu salihina wa anta minhum rafiqal qaumi yalhaqu bil jama'a yace a a imamu shafi'i kana son mutanen kirki eh da gaske ne kana son mutanen kirki kuma bayan kana son mutanen kirkin nan kai din ma kuma kana cikinsu kana son mutanen kirki haka ne kuma kana cikin mutanen kirkin kai ma da aka cewa da ka yi ciwai ba ka cikin mutanen kirki ya ce wannan tawalu'u ne kawai tawalu'u ne to wannan yana nuna mana cewa ana so mutum ya yi ƙoƙari kada ya zama cewa shi ƙoƙarin da yake yi kada ya zama cewa wato kada ya zama cewa yana so shi kullum iya damuwansa shine yaya za a yi ya bayyana ma mutane cewa shi mutumin girki ne yana so ya bayyana ma jama'a ya yi kokari ya yi shiru jama'a su faɗi waye shi ya ce rafiƙal ƙaumi yalhaƙu bil jama'a ai ma'abocin mutane ma'abocin mutane in an je lahira to zai gamu da tawagarsa kowa zai tashi ne zumaran ana tashi to kowa zai kama kowai ya san cewa kowa ya san cewa ina ne tawagansu ta dace shine ma'anan wa idan nufusu zuwijat idan rayuka aka kulla alaka tsakaninsu da ƴan uwansu da an tashi mai kiyamun laili ya san ga ƴan uwansa nan mai karatun qur'ani ya san ga ƴan uwansa nan mai sadaka ya san ga ƴan uwansa nan mazinaci ya san ga ƴan uwansa nan barawo ya san ga ƴan uwansa can mayaudari ya san ga ƴan uwansa can kowa ana tashi to kowa zai kama ina ƴan uwansa suke kowa ya kama hanya wa takrahu man bida'atuhu al-ma'asi yace eh da gaske ne kana kyamar duk wanda ya zama wato ainihin kayan hajarsa duk wanda ya zama cewa kayan hajarsa shine sabon Allah hamakallahu min tilkal bida'a Allah ya tsare ka daga wannan kayan hajar ya zama abinda kai kake so shine sabon Allah Allah ya tsare ka ومن المعلوم أن الإمام أحمد بن أن الإمام أحمد بن حنبل كان تلميذا للإمام الشافعي daga cin abin da duk muka sani shine Imam Ahmad bin Hanbal ya kasance dalibi ne ga Imam Shafi'i wa kilahuma rahimahumallah dukan su su biyu Allah ya musu rahama kana alaman fil fiqh wal hadith dukan su sun kasance manya manyan malamai ne turaka a ilimin fiqh da ilimin hadisi to dan haka daga cin abin da mutum zai dace da shi Allah ya fi masa zunubansa akwai ya dace da ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko kuma ya dace da ceton nagaltattun bayi in ya dage da karatun Qur'ani da yawan azumin nafilfili Qur'ani zai ceto azumi zai ceto da sauran ayyuka na ibada Allah ta'ala ya samu dace zamu dakata nan insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu karanta gaba ta tara insha Allah ta'ala abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kusakurai Allah ya fi mana Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu waɗanda suka rigaye mu gidan gaskiya Allah ya musu rahama Allah ya gafarta musu mu da muke da sauran lokaci muna roƙon Allah subhanahu wataala duk lokacin da tashi karɓar mu Allah ya karɓe mu muna mutane kirki ya karɓe mu muna musulmai muna muminai Allah ya sa alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya yalwata arzikin mu ya sa albarka a cikin sa Allah muna roƙon ka ka ƙara zaunar da ƙasar mu lafiya waɗanda aka zaɓe su a matsayin sabbin shugabanni muna roƙon Allah ya sa a rantsar da su cikin alkhairi Allah ya sa su jagorance mu cikin alkhairi su jagorance mu zuwa ga alkhairi duk wani shugaba muna roƙonka ya Allah ka haɗa shi da tawaga da ma'aikata da mataimaka mutanen kirki waɗanda suka zama cewa mutanen banza ne su muna roƙonka ya Allah ka nisantar da su daga shugabanninmu Allah ka nisantar da su daga shugabanninmu Allah ka yi mana albarka Allah ka sa albarka a cikin rayuwarmu Allah ka yi mana albarka Allahumma izil islamu wal muslimin wa adhil ash-shirka wal mushrikin wa dammir al-kafarata wal kafirin a'da'aka a'da' ad-din wansur ibarakal muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin ya dhal jalali wal ikram subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته